الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا sha uku ga watan zulƙida hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da sha ɗaya ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair a cikin wannan unguwa ta unguwa wato hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu da muka fara satin da ya gabata na nuniya ta, ta imamul kahatani wannan kuma shine zai zama majalisi na biyu ko darasi na biyu bayan takaitaccen tarihi da muka karanta na shi imamul kahatani da kuma yan gabatarwa da aka yi kuma mun karanta baituka guda biyar duk da cewa baiti ɗaya muka iya ɗauka mu karanta shi mu fitar da sharhinsa da haka za mu sake maimaita waɗannan baitoci guda biyar mu sake bibiyar sharhin su mu gani ko lokacin zai iya ɗaukar baitukan gaba ɗaya na farko dai kamar yadda muka karanta baitin farko wa bihi nasta'in bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in na'am يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحطط به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني وتوانا بيتوتين ba mu fassara su ba kamar wancan kawai sai muka ɗauki baitin farko bari mu fassara su gaba ɗaya sannan sai mu koma mu ɗauki baiti na biyu mala yake cewa ya munzilal ayati wal qur'an ya wanda ya saukar da ayoyi kuma ya saukar da alqur'ani baini wa bainaka hurmatal qur'an wannan gabar baini wa bainaka hurmatal qur'ani mun karanta sharhin ta a satin da ya gabata kamar malam yana tawassuli ne da ayoyin alkur'ani da kuma shi kur'anin kansa wato saboda alfarma da girmar alkur'ani yake cewa baini wa bainaka ma'ana kamar na sanya wato ina tawassuli tsakanina da kai da alfarmar alkur'ani ishrah bihi sadri ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka yalwata kirjina lima'rifatul huda dan in san shiriya saboda sanin shiriya wasin bihi kalbi ya Allah ka tsare min zuciyata mina shaitani daga shaitan bihi saboda wannan alkur'ani yassir bihi amri ya Allah ka sauƙaƙa min al'amarina bihi saboda wannan alkur'ani wa qadi ma'aribi ya Allah kuma ka cika min burina ko kuma ka biya bukatuna ko manufata wa ajir bihi jasadi ya Allah ka wato ka tseratar da jikina minan nirani daga wuta bihi saboda shi dai wannan alkur'ani wa hatud bihi wizri ya Allah ka saryan mun da zunubaina bihi saboda riko da imani na da wannan alkur'ani wa akhlis niyyati kuma ya Allah ka tsarkake mun niyyata washdud bihi azri ya Allah ka karfafi gwiwata da alkur'ani wa aslih shani kuma ya Allah ka gyara al'amarina da alkur'ani wa kshib bihi durri ya Allah ina roƙonka ka yaye mun dukkan wata cuta da take damuna bihi da shi wannan alkur'ani wa haƙiƙa taubati ya Allah ka tabbatar da tubana warbih bihi bai'i ya Allah ka sa ciniki na yayi riba bila khusrani ba tare da hasara ko faduwa ba bihi saboda wannan alkur'ani waɗannan su ne baitoci guda biyar waɗanda muka karanta satin da ya wuce muka sami sharhin baitin farko da haka za mu shiga baiti na biyu yassir bihi amri wa qadi ma'aribi wa ajirbihi jasadi minan nirani kullu zalika tawassulun bi kalamillahi wa huwa alquran wannan baitin shi ma duk gaba ɗaya magana ce ta tawassul yin kamun kafa ainihin wato da zancen Allah subhanahu wa ta'ala shine alqur'ani wanda a satin da ya wuce mun karanta wasu daga cikin tawassuli wanda suke mashru'ai wanda shari'a ta yarda da su duk da cewa akwai tawassuli wanda yake mamnu wanda shari'a ta hana irin yin wannan tawassuli din wanda insha Allah za mu samu wata gaba mu dauko bayani akan tawassuli din sai a sake fadadawa da haka dai malam yana sake yin tawassuli da zancen Allah wanda shine alqur'ani li'anna ad-dhamira fi bihi domin lamirin nan wakilin suna da ya zo cikin bihi da ya ce yassir bihi kalmar bihi din nan ya'udu alal qur'an tana komawa ne kan alqur'ani ma'ana wato yassir ya Allah madaukakin sarki wato ya tawassalu ila Allah azza wajal malamin yana yin tawassuli zuwa ga Allah mai girma daukaka an yu yassira lahu amrahu bil qur'anil karim da ya sauƙaƙa masa al'amarinsa da alƙur'ani wanda yake mai girma, ai sahil bihi umuri, ya Allah ina roƙonka, ina tawassuli da wato da zancenka na alƙur'ani, ya Allah ka sauƙaƙa min al'amura na allati a hataju ila qada'iha wanda akwai al'amura da yawa da nake buƙatar biyan wannan al'amuran bukatuna wato ya Allah maɗaukakin sarki ka sauƙaƙa min dukkan wata hanya wajen ainihin wato biyan bukatuna saboda alqur'ani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kuma dama Allah ta'ala ya ce duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah maɗaukakin sarki zai bashi mafita wato yaj'al lahu min amrihi yusra Allah ta'ala zai sauƙaƙa masa al'amarinsa wa asasu taqwallahi azza wa jalla tilawatu kitabi kuma tushen kiyaye dokokin Allah mai girma da ɗaukaka ku shine karanta alkur'ani wala amalu bihi da aiki da alkur'ani wa bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma aiki da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine zaman lafiya kuma wannan shine asasin takawa a samu kana karanta alkur'ani kana aiki da alkur'ani kana karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kana aiki da su wa man amila bil qur'an shi yasa malai yake cewa wanda duk yayi aiki da alkur'ani wa waqafa inda hududi ya kuma tsaya inda iyakokin alkur'ani suka ce a tsaya ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farja Allah ta'ala zai sanya masa yayewa a cikin dukkan wata damuwa tasa ma'ana duk wanda yake aiki da kenan asalin shiga cikin damuwa rashin aiki da alkur'ani amma duk wanda ya aiki da alkur'ani kuma ya tsaya inda aka iyakance masa to Allah ta'ala zai bashi mafita daga dukkan damuwarsa sannan wa min kulli dhiqin makharajan Allah ta'ala zai bashi mafita daga dukkan wani kunci wa razaqahu min haythu la yahtasib Allah ta'ala zai azurta shi ta duk inda baya tsammani bisa ka'idar wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja kaga kenan taqawa kiyaye dokokin Allah shine samun mafita shine zaman lafiya ga al'umma shine fita daga cikin rudani da kunci da ake fama da shi asalin komawa zuwa ga Allah kwa ko kuma kiyaye dokokin Allah shine riko da alkur'ani ta hanyar karanta shi fahimtar ma'anoninsa da kuma aiki da shi yassir bihi amri wa qadi ma'aribi ya'ani waffiqni yana nufin ya Allah kai mun muwafaka kai mun gamdakatar lilhusuli ala qasdi don in samu cikar manufata wa ma uridu da duk abin da nake nufi min khairin na alkhairi wal maqsud bil ma'arib abin da yake nufi da al ma'arib al ma'arib allati hiya khair manufofi niyoyi waɗanda suke na alkhairi mithlu dalabil huda kamar neman shiriya wa dalabil rizqil halal da neman arziki na halal wa dalabi ziyadatul iman da neman karuwar imani wa dalabil khair da neman alkhairi wa dalabil janna da neman aljanna wa dalabin najati minan nar da neman tsira da kukuta daga wuta wannan duk shi yake nufi da waqadi ma'arib wannan duk suna daga cikin ma'arib da dan adam yake yake bukata yana da bukatar neman shiriya wajen Allah subhanahu wataala yana bukatar arziki na halal yana bukatar karuwar imani yana bukatar aljanna yana bukatar kukuta daga wuta wayannan dukkaninsu ma'arib ne da mutum yake da su to sai malam ya yi tawassuli da alkur'ani a matsayinsa na zancen Allah sai ce ya Allah ina yin tawassuli da alkur'ani ina kamun kafa da wannan zance naka na alkur'ani ka sauƙaƙa min al'amurana ya Allah dukkan wani al'amari na da yayi tsauri Allah sauƙaƙa min shi ya Allah dukkan wata hanya tawa da ta yi tsawo gajarce min ita ya Allah dukkan wani al'amari na da yayi girma kankanta mun shi yadda zan iya shi ya Allah ina son ka cika mun burina na shirya neman shirya burina na neman arziki na halal burina na karuwar imani burina na aljanna da kuma burina na kubuta daga wuta hadha huwa muradun nazim wannan shine manufar imamul qahtani da yace waqadi aibihi wa huzifa al-jar wal majrur al-muqaddaran fi siyaq amma anan in ka koma larabci ko a nahawu akwai abin da ake kira jar wal majrur to a waqadi sai aka shafe jar wal majrur waɗanda ana kaddara su fi siyaki a cikin zubin zancen cikin jerin zancen lidilalati ma qablahu alai sabida abin da ya zo gabaninsa yana nuni akan haka fattakadiru yanda za ka kaddara zancen waƙadi bihi ma'aribi ai bil qur'an shine ma'ana waqadi ma'aribi kaga sai aka cire jaruwal majrur shine bihidin amma a wayasir yasir sai aka sa wannan bihidin jaruwal majrur al muta'alliqani ainin ko kuma al muqaddarani to kaga anan sai ka ce waqadi bihi ya Allah ka biya min bihi saboda tawassulina saboda yadda ta saboda imani na da alkur'ani a matsayinsa na zancenka ma'aribi dukkan wasu bukatu nawa al-ma'arib kalmar al-ma'arib jam'u ma'arabun jam'i ne na ma'arab wal ma'arabu huwa al-qasd abin da ake kira al-ma'arabu kuma shine al-qasd nufi ma'ana kamar ka ce waqadi qasadi ya Allah ka biya nufina kamar ka ce ya Allah ka ida nufina shine ma'ana waqadi ma'arib ya Allah ka ida nufina wa huwa ma yarjuhul muslim shine abinda musulmi yake fata to ko abinda musulmi yake fata bai wuce shiriya ba bai wuce arziki na halal ba bai wuce karuwar imani ba bai wuce aljanna ba bai wuce neman tsari daga wuta ba wa'annan musulmi ya same su ai an gama masa ai shi ma'arif din su sun gama cika an gane ko shine dangon baitin ya sirbihi amri wa qadi ma'aribi shine ainihin al-imam suhaimi yayi masa wannan sharhi wa qawluhu da fadin sa wa ajirbihi jasadi minan niran Allahu akbar wa ajirbihi jasadi minan niran ma'ana ya Allah ina tawassul da alqur'anin nan ka tseratar da jikina daga wuta bihi da shi alqur'ani kama ja a fil hadith kamar yadda ya zo a cikin hadithi na annabi sallallahu alaihi wasallam mastajara abdu minan nari sab'a marratin da dai bawa bai taba neman tsarin Allah daga wuta ba sau bakwai illa fi yawmin a rana a ce kullun ka ce Allahumma ajirni minan nar ko da ba a lokaci ɗaya ba kila bayan can ka ce ya Allahumma ajirni minan nar bayan can wani lokaci ka tuno wuta ka ce Allahumma ajirni minan nar annabi sallallahu alaihi wasallam ce bawa bai nemi tsarin Allah daga wuta ba sau bakwai a rana illa qalacin naru sai wutar da kanta ta ce ya rabbi ya ubangiji inna abdaka fulan bawanka wani qad istajaraka minni yana fa neman kariyarka da tsarinka daga gare ni fa ajirhu ya Allah kare shi wutar da kanta za ta ce wannan ya matsa ya Allah yawun matsalan ba kullun da ya bude baki nema yake ka tsare shi da ni to ya Allah tsare shi daga gare ni wala yas'alu Allah 'abdun aljanna bawa ba zai roki Allah aljanna ba fi yawmin sab'a marratin wato ayini sau bakwai duk inda ka dan motsa ka ce Allahumma adkhilni aljanna Allahumma inni as'aluka aljanna da inda ka abin da ka ce Allahumma inni as'aluka aljanna in har ka roki Allah aljanna so bakwai a rana illa qalat aljanna aljanna za ta ce ya rabbi ya ubangiji inna abdaka fulan bawanka wani sa'alani ya roki ka ba ka ba wato ka bashi ni yana roƙonka ka sa shi a cikina fa adkhilhu aljanna ya Allah ka shigar da shi aljanna wannan hadisi hadisi ne wanda Abu Ya'la ya fitar da shi hadisi mai lamba ta dubu goma sha takwas da tamanin da uku abdiya a cikin sifatul janna kamar yadda al'albani ya koro shi zuwa gare shi ya jawo ya koro wannan isnadin zuwa gare shi a cikin as-sahiha hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda al-sheikh nasiruddin al-albani yake a cikin as-sahiha mujalladin sa na shida shafi na 22 ya inganta wannan hadisin abdiya shi ma yake cewa hadal hadith indi ala shart sahihain wa kaza qala al-munziri qablahu fi targhib haka imam al-munziri a cikin at-targhib shi ma gabanin shi ainihin wato abdiya shi ma ya ambaci wannan a targhib mujalladin sa na hudu shafi na 222 haka ibn al-qayyim yayi wa yayi musu mutaba'a su su duka su biyin ainihin wato da diya da kuma al-munziri fi hadil arwah a cikin wani littafin sa hadil arwah ila biladil afrah mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da takwas wa huwa kama ƙalu kuma wa huwa shi ma kama ƙalu kaman yadda diya ya faɗa kaman yadda imamul munziri ya faɗa ma'ana wannan hadisi ne wanda yake sahihi cewa duk sanda bawa ya nemi tsarin Allah daga wuta sau bakwai a rana wuta za ta taya shi wannan burin nasa ya cika cewa Allah ta'ala ya tsare shi daga gare ta duk sanda bawa ya roki Allah aljanna sau bakwai a rana shi ma aljanna za ta ce ya Allah madaukakin sarki wannan bawa naka yana so ya shiga ciki na ya Allah ka shigar da shi cikin aljanna wa huna tawassala bil qur'an kaga anan imamul qahtani ya sake yin tawassuli da alqur'ani dan a sake gaya maka cewa tawassuli ba ko da yaushe aka ce tawassuli an hana ba akwai tawassuli wanda yake halal wanda mun faɗi wani daga ciki satin da ya wuce kamar tawassuli da sunayen Allah da sufofin Allah kamar tawassuli da imani kamar tawassuli da wani kyakkyawan aiki da bawa ya aikata wannan duk mun samu hadisai da muka karanta a satin da ya wuce waɗanda suke karfafa irin wannan tawassulin da haka imamul qahtani yana sake yin tawassuli har wa yau anan da alqur'ani allazi huwa kalamullahi azza wajal wanda alqur'anin nan dai shi zancen Allah ne mai girma da haka yace ajir bihi bi amali bihi ya Allah ka tseratar shine ajir ya Allah ka tseratar bi amali bihi saboda aiki da nake yi da alqur'ani bi imani bihi saboda imani na da alqur'ani bi hitijaji bihi saboda kafa hujja da nake da alqur'ani bi itimadi alaihi saboda dogaro na da alqur'ani bi wuqufi inda hududihi saboda tsayuwa ta kai da fata wato inda hududihi wajen iyakokin alkur'ani a jirni minan niran ma'ana kamar duk wa'annan abubuwan tawassulin da malam yayi kira ya Allah saboda aiki da nake da alkur'ani saboda imani na da alkur'ani saboda hujja da nake da alkur'ani saboda dogara da nake yi dogaro na da alkur'ani saboda tsayuwa ta inda alkur'ani yace in tsaya ya Allah ka tseratar da ni daga wuta nas'alullah an yujirana wa iyyakum minan nar muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu ya kuma tsare ku daga wuta li'anna man ujira minan nar domin fa duk wanda aka kubutar da shi aka tseratar da shi daga wuta faqad faza fawzan azima wannan ya rabauta ba karamin rabo ba qala Allah azza wa jal Allah mai girma da kuka yace fa man zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna ba karamin rabauta ne ba ya Allah ta'ala ka rabautar da mu da aljanna ka kuma nisantar da mu daga wuta suratu ali imran aya ta 185 fa hadha a'zamu fawzin wa fa hadha a'zamu fawzin ba'da ru'yatil mu'minina li rabbihim wannan ita ce rabauta mafi girma da muminai za su samu a wajen Allah bayan ganin Allah ubangijin su mai girma ɗaukaka ma'ana in ka cire ganin Allah da muminai yan aljanna za su yi wa Allah babu babban rabo sama da shiga aljanna an fahimta ko khilafan liman ankarar rubiya amma fa wannan sabanin waɗanda suke inkarin ganin Allah min al-mu'tazila daga mu'tazilawa kazzamakhshari kaman az-zamakhshari yana daga cikin mu'tazila waɗanda suke inkarin ba za a ga Allah ba a lahira yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin mu'minai ko za su ga Allah ba tare da wata kaifiya ba an gane ko ba tare da wani kwatance ko misali ba an gane ko har ma yake cewa fayan saunan na'ima idara auku sukan manta da duk wata daula da ni'ima ta aljanna lokacin da Allah ya bayyana suka ganshi shine wayan saunan na'ima idara auku fa ya khusrana ahla li itizali shi ma mai badawul amali yake cewa kai amma tabewa da hasara ta tabbata ga mu'tazilawa su da suke cewa ba za a ga Allah ba kaga su ne ba sa son su ga Allah kenan amma mu'minai za su ga Allah kamar yadda ya tabbata hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man ala shakilatihi da kuma wanda yake da matafi yake kan matafiya irin tasa yake kan aqida da ra'ayi irin na zamakshari fa innar ru'yata domin ganin Allah ga yan aljanna a azamu fawzin shine rabauta mafi girma yanaluhul muslim wanda musulmi zai samu fil jannati aljanna duk irin aljannar da Allah ya sa mutum a cikinta to ganin Allah ya fi aljannar daɗi ya Allah ka sa mu ganka wa mimma jaa fi dhalika qaulillahi azza wajal yana daga abin da yazo akan irin wan akan haka shine fadin Allah mai girma da daukaka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya ubangiji atina fid dunya hasana ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu lafiya ka shiryar da mu ka ba mu arziki na halal ka ƙara mana imani a nan duniya sannan wa fil akhirati hasana ya Allah ka bamu kyakkyawa a lahira shigar da mu aljanna babu kyakkyawa sama da shiga aljanna babu mafi kyau irin ganin Allah wa qina azaban nar ya Allah ka tsare mu daga azaban wuta kaga wannan aya ta yi daidai da fadin faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz suratul baqara aya ta 201 wa fi du'a alladhi jaa fi akhir surati ali imran kamar yadda ya zo cikin addu'an nan da ta zo cikin suratu Ali Imran, Rabbana ma khalaqata hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah ta'ala ce Rabbana suka ce ya ubangijinmu ma khalaqata hadha batilan baka halicci wannan halitta sammai ƙasa da ire-irensu ya Allah baka halicce su wato dan wasa ba. subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka a ce Allah ya halicci sama ba manufa ya halicci ƙasa ba manufa ya halicci mutane da aljanu da sauran halittu ba manufa a fasiftum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un yanzu tsammaninku a yahsabul insanu an yutraka suda da haka Allah madaukakin sarki da manufa ya halicci sama akwai hikima wajen halittar ƙasa da sauran halittu subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka faqina azaban nar ya Allah ka tsare mu azabar wuta kaga faqina azaban nar rabbana sai kuma yace ya ubangijin mu innaka man tudkhilil jannata ya Allah hakika duk wanda ka shigar da shi aljanna wato faqad innaka man tudkhilin nar afwan ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta faqad akhzaitahu ka gama tabar da shi wa malil zalimin min ansar azzalimai ba su da wani mai taimako suratu ali imran aya ta 191 zuwa 92 a'udhu billahi wa iyyakum min azabin nar wato a'udhu billahi ina neman tsarin Allah wa iyyakum ina nema muku tsarin Allah min azabin nar daga azabar wuta ista'izu billah ya ku bayan Allah ku nemi tsarin Allah min azabin nar daga azabar wuta wa qad shar'a lana ba'da tashahhudil akhir min kulli salatin haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana bayan tahiyyar karshe a kowace sallah annadu huwa bi hadha du'a da mu yi roƙi Allah da waɗannan addu'o'in kama tabbata fi sahihain kamar yadda hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim Allahumma ya ubangiji inna na'udhu bika lalle mu muna neman tsarinka min azabil qabar daga azabar kabari wa azabin nari da azabar wuta wa min fitnatil mahya wal mamat muna neman tsarin ka daga fitinar rayuwa da ta mutuwa wa min fitnatil masihid dajjal kuma ya Allah muna neman tsarin ka daga fitinar dujjal Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi na ainihin wato 832 Imam Muslim hadisi na 589 hadisin Aisha Allah ya kara mace yadda fa qawluhu da haka fadin Imam al-Qahtani da yace wa ajir bihi jasadi minan niran ka tseratar da jikina daga wuta bihi saboda imani na saboda aiki da nake saboda kafa hujja saboda tsayuwa ta inda alkur'ani ya ce in tsaya ai atawassalu ilaika bil qur'anil karim ai ma'anar wannan ina neman tawassu ina yin tawassuli da kai da alkur'ani mai girma wa bi amali bihi kuma ina tawassuli da aiki na da alkur'ani wa imani da imani na annahu kalamuka cewa alkur'ani maganar ka ce ya Allah an tujira ni ina wannan tawassuli da ka tseratar da ni min azabin nar daga azabin wuta wa fil hadith yazo cikin hadithi iqra'u alqur'ana ku karanta alqur'ani fa innahu yati yawmal qiyamati domin alqur'ani da kansa zai zo ranar alqiyama shafi'an li ashabihi ya ceci makarantansa iqra'u az-zaharawaini ku karanta masu hasken nan guda biyu al-baqara wa suratu Ali Imran suratul baqara da suratu Ali Imran fa innahuma kaga waɗannan surorin guda biyu in Allah ya ce mu ce ka karance su ka haddace su ka fahimci ma'anarsu ta tiyani yawmal qiyama waɗannan surori za su zo ranar tashin alkiyama ka annahuma gamamatani kai ka ce giragizai ne guda biyu ko gizagizai guda biyu au ka annahuma gayayatani أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما زاس زوران تاشن القيامة كمر أين واتو جرا جزا جزاي ko kuma kamar inuwa ko kuma kamar wato fuka-fukai guda biyu na tsuntsaye waɗanda suka taho a sahu a jere yanda suke ba da wata inuwa a ƙarƙashinsu to haka suratul bakara da Ali Imran za su zo tuhajjani suna ainihin wato ba da kariya suna yin wato ja'in ja an ashabihima ga ma'abocin karanta su ma'ana tuhajjani suna kafa hujja ga Allah wato wa Allah maɗaukakin sarki cewa wani yana daga cikin mutanen kirki ma'abota karanta surat alkur'ani musamman bakara da Ali Imran. wani hadithin shi ma imam muslim ya fitar da shi hadithi na ainihin wato hadithi na tamanin da hudu hadithin abi umamatul bahili as'alullah an yaj'alani wa iyyakum min ulaik ina roƙan Allah ga kaina da kuma gare ku ya sanya mu daga cikin waɗancan waɗanda suratul baqara da ali imran za ta zo ta basu ta yi musu lauya a gaban Allah ranar tashin alkiyama kuma mun yi tsallake ba ko ko ban shi ba wannan baitin na uku muka karanta kamar ba mu karanta na biyu ba kun kula mun karanta ishrah bihi sadri li ma'rifatil huda ba wanda ya kula ko to to wannan baiti na uku muka karasa so kafin mu shiga na hudu zamu karanta na biyun kenan ishrah bihi sadri ya Allah madaukakin sarki ka yalwata kirjina bihi da alqur'ani li ma'rifatul huda dan in san shari'a domin sai Allah ya yalwata kirjin mutum zai gane shari'a wa asim bihi kalbi ya Allah ka tsare mun zuciyata mina shaytani daga shaytan bihi saboda alqur'ani alqur'anul karim lalle alqur'ani mai girma fihi hayatul qulub rayuwar zukata a cikin alkur'ani take duk wanda yake so zuciyarsa ta zama rayayya to ba zai sami yanda hanyar da zuciyarsa za ta zama rayayya ba sai ya koma cikin alkur'ani karanta alkur'ani gane ma'anar alkur'ani aiki da alkur'ani wannan shine rayuwar zuciya duk zuciyar da babu alkur'ani a cikin tabbatacciya ce duk zuciyar da ba ta karanta alkur'ani matacciyar zuciya ce wa sharhu sudur in kana son yalwar kirji ka daina jin wani kunci ka daina jin wata damuwa kai yawanci ma rashin karanta alkur'ani yana kawo kunci ba rashin kuɗi ba ba inda yake ma ciwo amma ka ji ba ka jin daɗi ka shiga cikin wani kunci ba ka son shiga mutane in an ma magana ka dinga jin haushi wannan ka- rashin karatun alkur'ani yana sababa haka duk ko wanda baya karanta alkur'ani kuma baya samun kansa irin cikin irin wannan to wannan mu zuciyarsa ta mutu murus amma duk zuciya mai rai in ba a karanta alkur'ani kunci take takura take datti take da haka abin da ke sa zuciya ta zama lafiyayyar zuciya babu cuta ta tare da ita rayayya alkur'ani duk mutumin da yake so ya samu yalwar kirji ya samu ainihin wato rashin takura a kirji ma'ana in aka ce yalwar kirji rashin damuwa kenan mutum ya zama yana cikin yalwa a zuciyarsa ba yalwar gida ba kana iya ganin mutum yana da yalwataccen matsuguni amma kuntatacciyar zuciya sai mutum ya kasa bacci mutum yana da yalwatacciyar mota amma ga yalwatacce ga kuma kuntatacciyar zuciya sai ga mutum baya jin daɗin hawa mota ga yalwatattun kuɗi ga kuntatacciyar zuciya sai ga mutum cikin damuwa babu abin da ya kai yalwar zuciya in kirji ya zama yalwatacce sai ga mutum a cikin ɗan ƙanƙanin gida sai ga shi cikin farin ciki sai ga da an auna bifi a ce kalau yake wancan kuma duk ga su abubuwa ya yalwar kaza yalwar kaza yalwar kaza da an auna sai kan shi ya tafi 220 a ce kai sai ka ji likita ya fara sa mata dokoki da na cin kaza rage kaza dinga exercise ga mutum da asusu ba ba masallaci zai je dan ya sallah ba ba wai fitowa yayi dan ya je wani majalisi da ake karatun alkur'ani ba likita ya ce lalle lalle sai ya dinga motsa jiki ko ba ka ganin sa ga mutum tibi tibi ka ganshi yana ta yana ta gudu eh ka san Allah ya iya ba mu- wato Allah baya barin mutum ba aiki yawa ko ka koma zuwa gare shi ko kuma ya hada ka da likitocin zamani wa sharhu sudur walidhalika qal dan haka ne imam al-qahtani yake cewa ishrah bihi sadri da alqur'ani ne kadai ake samun yalwar kirji sai ce ya Allah ni ma roƙon da nake ina tawassuli ka yalwata kirji na daga kuntata da alqur'ani ai li ma'rifatul huda dan in gane shari'a ba yanda za a yi algafarta malam ka gane shirya ka gane akan shirya kake ko ba akan shirya kake ba ka samu shirya ko baka samu ko bayan kayi nesa da alqur'ani lalle alqur'ani yana daga cikin abin da zai tabbatar maka da shirya li'anna asasa ma'rifatil huda domin tushen sanin shirya alqur'anu was sunna shine alqur'ani da sunna tushen samun shirya alqur'ani ne da sunna in karki alkur'ani kadai ka bar sunna to ka bar tushen fahimtar shari'a haka sai ka hada su guda biyu Da haka yan kala kato da suke rike alkur'ani su bar sunna su ma ba kan shari'a suke ba domin duk wanda yake son ya samu shari'a ya kuma gane shari'a to dole sai ya zama akan alkur'ani da sunna la yumkinu an na'rifa dariqal huda ba zai taba yiwuwa ba mu gane tafarkin shari'a wa dariqal khairi ba zai taɓa yiwuwa ba mu gane tafarkin alheri wa ɗariƙa ibadatillah da hanyar bauta ga Allah subhanahu wata'ala illa min kitabillahi azza wajal sai daga littafin Allah mai girma da ɗaukaka wa sunnati rasulihi da kuma sunnar manzansa sallallahu alaihi wa sallam da haka wa idza da'a bi an yashrah Allah sadrahu bil qur'an da haka idan mutum yayi addu'ar Allah ya yalwata kirjinsa da alqur'ani fa inna zalika wannan addu'a ta sa yashmalu sunna ta kunshi hadda sunna yake nufi an gane ko in ya ce ya Allah ka yalwata kirjina da alkur'ani eh alkur'anin aka ji ya ambata amma da alkur'ani da sunna ai ba sa rabuwa ina fata an gane li'anna alqur'ana was sunna domin da alkur'ani was sunnata da sunna wahayani dukkanin su wahayai ne guda biyu la yanfakku ahaduhuma anil akhar ba yanda za a yi ɗaya ya rabu da ɗaya hanya duk da ta sa han- duk hujjar da ka dogara da ita wajen imani da alkur'ani ita za ta tilasta ma yadda da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi kansa alkur'anin ta hanyar sunna ya zo domin duk wanda yake takama da alkur'ani a yau da isnadi aka aka ruwaito hadisi alkur'ani kuma waɗanda suka ruwaito the same mutane da suka ruwaito suka yi da- ta hanyar salsalar su wane ya jiyo qur'ani wajen wane wane domin nayi imani duk wanda yake da'awar shi dan qur'ani ne a yau lokacin da ake saukar da alqur'ani baya nan to kaga kenan lalle akwai hanyar da qur'ani ya zo masa ila ya ce malaminsa ne ya karantar da shi alkurani to shi kuma malamin naka ba shi ma malaminsa ne ya karantar da shi shi kuma fa shi ma malaminsa ne ya karantar da shi a isnadi ya zo kenan an samu isnadi ai da za ka gwanance kawai ka ce riki kawai wayar gari kai kawai ka ji ka ka iya qur'ani to kaga sai a kai mutum da wani sha magani amma in ka yadda cewa malamin ka shi ya karanta da kai shi ma malamin sa ya karanta da shi shi ma malamin malamin sa ya karanta da shi shi ma kaza shi ma kaza har ka yadda cewa tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sahabban da ya karantar akwai shekara kusan dubu tsakaninka da su to ya akai ka yadda da wannan abun da kai da shin ta ina ka samu wannan shi sa akwai tufka da warwara mai yawan gaske a cikin ware waɗannan littafai guda biyu ko waɗannan wahayai guda biyu mutum ya ce ya ɗauki da ya ajiye da kamar mutum ne ya ce la ilaha illallah amma bai yadda muhammadu rasulullah ba kamar mutum ya ce ya yadda da sallah ne amma bai yadda da zakka ba ina fata an gane amin kilahuma wahayun min Allah dukkanin su wahayi ne daga Allah azza wa jal qala Allah azza wa jal Allah mai girma da kuka ya ce wa ma yantiqu anil hawa waye aka ce baya magana da san zuciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana magana lalle ko shakka babu ya yi magana a cikin gida kuma da ya fito a wajen jihadi ya yi magana ko kawai manzon Allah tilawa ya ta yi duk inda aka bi shi kawai sai a ji kawai karatu yake baya cewa a wane su danyi wata magana baya tara mutane ya musu jawabi a iyalansa ba sa wata tattaunawa kawai ya shiga gida ma tilawa kawai karatun qur'ani kawai ake ta shine maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana magana ina fatan gane kenan yana maganganu to wayannan maganganun nasa in dai sun danganci addini su ma addini kuma baya magana da son zuciya in huwa illa wahayin yuha sai dai in wahayi aka yi masa suratul najm aya ta uku zuwa ta hudu kuma Allah madaukakin sarki ya ce ya saukar da wannan azzikira din litubayyana linnas dan kai wa mutane bayani wai meye bayani yanzu abinda muke karanta yanzu ai kaga imamul kahatani kawai cewa ishrah bihi sadri li ma'rifatil huda wa asim bihi qalbi min ash-shaytan shine abinda imamul kahatani ya faɗa amma yanzu duk abinda muke karanta me muke yi bayani muke dan mu fito da abinda imamul kahatani yake nufi an fahimta to sai Allah ya ce ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani dan yi wa mutane bayani to kuma kana ko kana so ka ce annabi bai bayani ba kawai karatun qur'anin ya ce bai bayani ba to in yayi bayani ka ce yayi bayani ko ma da me zaka kira wannan bayanin mu a wajen mu shine sunna ka je kai ta walagigin ka amma duk wani bayani da zaka yi gaba da cewa eh yayi bayani amma ai kaza wannan abun shine mu bayanin shine sunna a wajen mu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ku sani an ban alqur'ani da kwatankwacin alqur'ani tare da shi sunna ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da sunna aka bashi wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi hadisi na 17174 imam tabarani a cikin musnad ash-shamiyyin shi ma ya ruwaice shi hadisi na 1061 haka daga hadithin al-mikdam ibn ma'adi karib radiyallahu anhu wa sahahu al-albani fil mishka ashek nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadithin a cikin al-mishka hadithi a wato al-mishka shafi na 163 hadithi na 4247 wahayun min Allah kal qur'ani shahidu fi suratin najmi fahfazhu wa la tahimi khairul kalami wa min khairil anami bada من خير قلب به قد فاه خير فمي ويزيدها مر الليالي مر الليالي جدة وتقادم الأيام حسن شباب haka ainihin wato a cikin diwanin abi tamam na abi tamam al-ba'i habib ibn aus wanda ya rasu shekara ta 231 yake cewa wahayu min Allah wahayi ne daga Allah kan qur'ani shahidu wato kalqur'ani kaman yadda alqur'ani yake shahiduhu shaida akan cewa hadisin annabi shi ma wahayi ne fi suratul najm yana nan bayanin cikin suratul najm wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha fa hafazhu da ka kiyaye wala tahimi karka karka shiga bankaura karka shiga rudani shine wala tahimi karka rude kalam khairul kalami mafi alherin zance wa min khairil anami da ya fito daga mafi alherin halittu ko kuma khairul kalami mafi alkhairin zance bada da ya bayyana min khairul anami daga mafi alherin talikai min khairi kalbin daga mafi alherin zuciya bihi kad fahu khairu fami wanda khairu famin mafi alherin baki kad faha bihi shi ya dinga furta shi ya dinga fadarsa wa yaziduha marrul layaliya jiddatan sannan marrul layaliya dare da rana shuɗewar darare yana ƙara wa wannan magana jiddatan kyau da sabuntaka wata kadumul ayyam haka yau da gobe hasana shababi suna daga cikin abubuwan da suke ƙara wato wata kadumul ayyam sannan taqadumul ayyam husna shababi su ne mafi kyau wato shekaru na gaba gaba dinnan ranaku na farko farkon nan su ne mafi kyawun kurciya na fata an gane wannan diwani ne malayi shi ba ya kawo dan ya daidai da wancan hadithin inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu walidhalika qala an-nazim da haka ne imamul qahtani yake cewa ishrah bihi sadri wa dhamir yanzu bihi dinnan wannan lamirin ina yake komawa ya'udu ala al-qur'an shi ma yana komawa zuwa ga al-qur'ani ishrah bil qur'ani sadri kenan shine ma'ana ishrah bihi ay bil qur'ani ya rabbi wa hadha du'a'un lillah wannan kaman addu'a ce yake roƙon Allah yace ya rabbi shrah bil qur'ani sadri ya Allah ka yalwata kirjina da alqur'ani wa qalbi ka yalwata zuciyata da alqur'ani liyatanawwara qalbi dan wato zuciyata ta haskaka ko dan ya haskaka zuciyata bi ma'rifatul huda in san shari'a bayan da za a san shari'a sai zuciya ta yi haske abin da ke haska zuciya ta yi haske ta fita daga cikin duhu ta gane shari'a shi da alkur'ani hudallahi subhanahu wa ta'ala shine shari'ar Allah mai girma da ɗaukaka kuwa wa huwa al-islam shine musulunci alhudal maqsud bihi wato shari'ar da ake nufi a nan al-islam kulluhu musulunci gaba ɗayansa wal iman da imani zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wannan ita ce shiriyar Allah maɗaukakin sarki da yake shiryar da wanda ya ga dama da shi wa man yudlilillah duk wanda Allah ya batar fa malahu min had ba mai shiryar da shi suratul zumar aya ta 23 ulaika alladhina hadallah waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiryar su suratul an'am aya ta 90 fa hadha tawassulun ila Allah azza wa jalla wannan shi ma wani tawassuli ne zuwa ga Allah mai girma ɗaukaka bi asma'ihi wa sifatihi ta hanyar yin tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa wa bil a'mali saliha ko kuma yin tawassuli ta hanyar yin kyawawan ayyuka na gari an yashrah bil qur'anil karim sadram sai malam yayi tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa domin zancen Allah sifar Allah ce shine alqur'ani sai yayi tawassuli da kyawawan ayyuka saboda imaninsa da alqur'ani kenan an ya sharaha bil qur'anil karim sadrahu cewa Allah madaukakin sarki ya yalwata kirjinsa da alqur'ani wa qalbahu alhuda wa qalbahu wato lihudallahi da kuma zuciyarsa Allah ya haskaka ya yalwata zuciyarsa lihudallahi dan samun shiriyar Allah azza wa jal li'anna fil qur'ani sharhan lisudur domin a cikin alqur'ani akwai yalwar kirji wa shifa'an lima fi sudur akwai warakar dukkan wata cuta da take cikin kirji wa dawa'an lil qulub akwai magunguna ko magani ga cututtukan da ke damun zuciya duk wannan a cikin alqur'ani akwai wa bihi kuma da alqur'ani talinul qulub zukata suke yin taushi li'annahu zikrullah domin alqur'ani zikiri ne na Allah ambatan Allah ne Allah ta'ala ko ya ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub waɗanda suke yin waɗanda wato alladhina amanu waɗanda suka yi imani tatma'innu qulubuhum zukatansu suna samun nutsuwa ne bi dhikrillah da alqur'ani da ambatan Allah sai Allah ya ce ala ku saurara jama'a bi dhikrillah tatma'innul qulub babu wata hanya da ake samun nutsuwar zuciya sai da zikirin Allah da haka in ba zikiri zuciya tsatsa take zuciya datti take yanda in kaya yayi datti ba a wanke shi yayi annakiya kai wani yayi annakiya yayi da yadda shi ba zai wanku ba to akwai zuciyar da ya wuce datti ta yi annakiya to kaga inda idan zuciya ta riga ta yi datti to dole za a samu virus cututtuka za su zo su baibaye ta kuma dole za a samu kuntata ga mai wannan zuciyar to in ya samu kuntata to za ga kuma ya cika zuciyarsa ta yi tauri ba ta da taushi sai ga in zai mu'amalanci iyalansa ba tausayi mu'amalanta 'ya'ya ba tausayi a ofis ba tausayi a kasuwa ba tausayi duk wanda ya mu'amala da shi sai ya koka saboda bushewar zuciya zuciya ba ta da laushi abinda ke lausasa zuciyar bawa qur'ani duk wanda yake fama da kekashewa da bushewar zuciya ba shi shawara ka ba shi medication da qur'ani ce ya samu alqur'ani ko ya dinga saurara ko ya dinga karantawa ko ya je inda ake karanta ana fassarawa sha Allah in ya ɗauki wani lokaci ba shi wata ɗaya in ya ce har yanzu bai daina ba ce ba shi dos ɗin bai isa ba ba shi na wata ne an gane ko in ya ce malam ana ɗan samun sauki amma har yanzu akwai kace to kaka daina zuwa ci gaba da zuwa har sai an zo ya ce wallahi yanzu malam bacci nake har da mun shari kace to alhamdulillah ka kawar ke daga bani to yanzu kaga wannan cuta ka kasa ke da ta kama ka ka san abin da ya haifar ma da ita rashin zuwa wajen karatu Qur'ani haka yanzu tun da Allah ya sa ka warke to ci gaba da zuwa kana sauraron alkur'ani kana karanta alkur'ani Allah mutane ba su fara da sirrin da ke cikin alkur'ani ba shi yasa mutane ba sa karanta alkur'ani shi yasa mutum sai waye gari sai cewa ba lokaci yana da lokacin kowane irin jin labarai fa amma ba shi da lokacin qur'ani ni abin da yana bani mamaki wannan lokacin kana masa sharri da yawa zaka je kasuwa zaka yi nan zaka yi nan zaka zauna a majalisa za ku yi hira zaka yi cacin duk kana da wannan lokacin qur'ani ne kawai baka da lokaci Allah mutum zai gane kuran sun yaje in yaje lahira ba alqur'ani Allah ko ka iya komai amma baka yi alqur'ani ba kuma ba damuwa suratul ra'd aya ta 28 wa yatawassalu ila Allah azza wa jalla yana yin tawassuli zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka an yi hafaza kalbahu da ya tsare masa zuciyarsa min talbis iblis daga wato rikirkitarwa irin ta iblis wato kasan idan Allah bai tsare ma zuciya ba ko shedan zaka kasan ibn al-jawzi a wani littafi ya talbisu iblis ko yanda shedan ke zuwa ke wasa da hankali ko wasa da zukatan mutane to daga cikin abin da zai tsare mutum daga talbisu iblis wato rikirkitar iblis ba daidai bane ya nuna ma daidai ne daidai ya nuna maka ba daidai bane ya kawata ma shirka ya kawata ma bid'a ya kawata maka sabon Allah kuma ka dinga jin ko a jikinka kuma baka da matsala haka kake ji wannan talbisu iblis kenan wa ala ibi shaytan da wasan da shaytan ke yi da zukatan mutane wa nazaghatihi da tunziri irin na shaytan da ke sa mutane suna yi fa innal qalba domin kaga zuciyar nan da kake kallanta idza lam yuhad bil qur'ani idan ba qur'ani ne kewaye zuciyarka ba ko idan ba a kewaye zuciyarka an yi mata dauri da qur'ani ba ko alaihi khatarun min ash-shaytan wallahi ina ga ma akwai hadari mai girma daga shaytan akwai barazanar a koda yaushe shaytan zai iya kwace zuciyarka yanda ake cewa yan yan bandit ko yan kaza sun kwace yanki kaza wallahi shedan shi ma in yi karfi yana kwace zuciyarka shi ke baka umarni shi ke saka shi ke hana ka wal hisnul hasin in kana neman tsari mai karfi wal hirzul matin da kariya wadda take mai kwari lil hibz min ash-shaytan dan ka samu kariya daga shedan inna ma huwa kitabullah littafin Allah ne wannan wanda zai baka wannan littafin Allah ne subhanahu wataala alqur'ani musamman Allah ya taimaka kana karanta kana dan fahimta me ake cewa wai ai dadi ne ga ba a ba yaro mai kiwiya inna ma huwa kitabullahi subhanahu wataala yahfazuka Allah azza wa jal Allah mai girma da daukaka zai tsare ka bihi ya kare ka da alqur'ani idza qara'atahu musamman fa inda zaka samu tsaro daga shedan Allah ya tsare kai kiyaye zuciyarka ya baka wata irin garkuwa da wani irin kariya da wata irin wikaya rigakafi mai karfi to zaka samu wannan ne in kana karanta alqur'ani bi sidqin da gaskiya wa ikhlasin da ikhlasi wa amilta bihi kuma kana aikai aiki da shi wa ahlalta halalahu ka halatta halal din alqur'ani wa haramta haramahu ka kuma haramta haram din alqur'ani wa waqafta inda hududihi ka tsaya inda alqur'ani yace ka tsaya wa amilta bi hukumihi ka kuma yi aiki da hukunce-hukuncensa wa amanta bi mutashabihihi kai imani da ayoyi mutashabihansa wa lam tatajawaz hurumatihi baka taba tsallake alfarmominsa ba fa inna Allah ya asimu bihi kalbak Allah zai tsare maka zuciyarka da shi min kulli shaytanin maridin daga dukkan wani shaydan kangarare انظر يا عبد الله الى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا باو الله ka kalli maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la taj'alu buyutakum maqabira ai Allah ya za ku mai da gidajen ku su zama makabartu yanzu ka je makabarta zaka ji tsit da safe tsit da rana tsit da daddare tsit ba a cewa tas ko at afwan ina fata an gane to ya zaka mai da gidanka haka ba a karatun alqur'ani a gidanka manzo Allah ya ce kar ku mai da gidajen ku su zama makabira inna shaytana kaga shaytan yanfiru min albaiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara yana guduwa daga gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa wannan hadithin imam muslim ya rawace shi hadithi na 780 hadithin abi hurairah radiyallahu anhu وما جاء في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان أبن دي يزون كسر أبو هريرة وجن بقى وسد الشيطان وقوله له da kuma maganar da shedan ya gaya abu huraira ne ya takhallasa minhu dan ya kubuta daga sharrinsa shi shedan ne da kansa ya ba abu huraira lakanin kubuta daga sharrinsa yace iza awaita ila firashika shedan ne yake ba abu huraira lakani yace iza awaita ila firashika in ka gama komai ka dauko ka zo ka tare akan shimfidanka fakara ayatul kursi shaidan ya ce to abu huraira ka dinga karanta ayatul kursi kagan ka karanta ayatul kursi lan yazala alayka min allahi hafizu wala yaqrabaka shaytanun hatta tusbiha in ji shaidan da kansa yake gayawa abu huraira ya ce lakanin da zan baka wato duk sanda ka gama harkokin ka zo ka kwanta a shimfiɗa to ka karanta ayatul kursi in ka karanta ayatul kursi wani mai gadi wani mai tsaro daga wajen Allah ba zai gushe ba yana nan a kanka shedan bai isa ya matso kusa da kai ba hatta tusbiha hankali ya waye wannan hadithi imam al-bukhari ya roce shi hadithi na 3275 hadithin abi huraira radiyallahu anhu wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam li abi huraira kuma manzon Allah ya tabbatar da wannan lakanin manzon Allah ya ce wa abu huraira sadaqaka wa huwa kadhubun gaskiya ya gaya ma duk da makaryaci ina fata an gane an ce lokaci yayi sai mu tsaya alqur'anu insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu nada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum